إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jin da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwanmu a wannan masallacin mai albarka na masjid Imam Bukhari a nan anguwar Sonisi a birnin Niamey domin ci gaba da karatun wani littafi mai albarka na Kitabut Tauhid wallafar al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala a wannan majalisin namu mai taken tauhidi shine asalin addini yau muna a 16 daga watan Jumadal Akhirah hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiyya 2025 a wannan kuma shine darasi na uku a cikin wannan littafin mai albarka za mu tashi a babul haufi mina shirki babi mai tsoratarwa game da shirka alkhaufu mina shirki ko kuma a tahwifi mina shirka tsoratarwa game da shirka a kahin mu ci gaba idan akwai wanda ba su da littahi wanda suka san za su rika zuwa su daga hannu da a ba su littahi wancan satin baka samu ba? to aha laili ɗauko sai ka ba su wanda ya san zai rika zuwa ha kan mu ba mutum ya je ya aje shi a saman tabili ta ado da shi ko kuma ya ta kura na ka kilga adadinsu ka ba su sai ka bar sauran aji na za mu tashi babul haufi mina shirki sofha ta tara masu irin littafinmu tsoratarwa game da shirka وقول الله عز وجل da kuma faɗin Allah magwayi maɗaukaki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lallai Allah baya yahewa a yi shirka game da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma yana gafarta abinda bai kai ba wannan ma'ana abinda bai kai shirka ba liman yasha ko shi ba haga wanda ya so wannan ayar ne take nunawa duk wani laifi da za ka iya ma Allah ka mutu kana yinsa idan ka mutu Allah yakan iya yahi maka in ya ga dama amma ban da shirka ita wannan Allah maɗaukakin sarki yana ƙin yahewa don saboda shi ne lahi mafi girma wa ƙwalar khalilu alaihi salam kuma alkhalil idan aka ce alkhalil kai tsaye ana cewa an ana nuhin annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim aminci allah ya tabbata a kansa ya ce a cikin addu'o'insa da ya yi a ƙarshen rayuwarsa wa junubuni wa baniya an na'abu da al'asna lokacin da ya ƙare dinin ka'aba ya ce wa junubuni ya allah kuma ka nisantar da ni wa baniya da kuma ‘ya'yana an na'abu da al'asna don kada mu bauta ma gumaka mu guji annabin allah da kansa yadda yake roƙon Allah ya nisantar da shi wa in akwai wanda kake tsammanin zai nisanci kowa zai nisanci shirka hiya da kowa shine wa shine annabi amma tare da wannan yana roƙon Allah ya kare shi daga me daga shirka ba shi kadai ba kuma da 'ya'yansa. wa fil hadisi kuma ya zo a hadisi akhwafu ma akhafu alaikum mafi girman abin da na hiji muku tsoro ashirkul asghar ita ce ɓoyayyar shirka ko kuma ƙaramar shirka fasu ila anhu sai aka tambaisa menene ƙaramar shirka faƙala sai ce an riya ita ce riya abinda ake ce ma riya shine kayi dan a gani ko kuma kayi dan a jibi yana shiga a cikin riya ya tabbata a hadishi manzo Allah ya ce man samma'a samma Allahu bi wa man yura yura Allahu bi duk wanda yayi dan aji mutane su shi ya iya karatun ƙur'ani ko ya iya magana ko ya iya wa'azi to shi kenan wannan shine rabonsa ba ya da lada a wajen Allah wanda kuma yi dan a gani ya birge to Allah zai sa a gani wannan sai kasance shi kadai ne rabonsa kenan wannan dai ina nuna muna yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoron muna ne yake tsoron shirka tattare da mu shi yasa a wata riwayar ma manzon Allah ya ya isko su ne suna hirar dajjal kowa na gani na tofa albarkacin bakinsa game da musibar dajjal wanda manzo Allah yake cewa babu wani annabi face da ya zo ya gargaɗi mutanensa musibar dajjal da yanda zai fitini mutane fitinarsa ta kai gama ba wanda yake raye ba hatta wanda yake mace na iya tada shi ya tambaye sa to suna labarin wannan manzo Allah na hutuwa da ji suna wannan labarin sai ya ce musu ala ukhbirukum bima akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal kuna so in ga muku abinda na yi muku tsoro fiye da dajjal sai suka ce bala ya rasulullah sai manzo Allah ya ce musu ash-shirkul khafi ita ce koyayyar shirka ma'ana riya kishiyar riya shine al-ikhlas shine ikhlasi kishiyar riya shine yi dan Allah ɗaya daga cikin magabata yake cewa wa kullu amalin idan ikhlasu rafiquhu tahudu halawatuhu ahla min al'asali yace duk aikin da aka yi da ikhlasi aka yi dan Allah to komai wahalar da aka sha a ciki karshen sa zuma ne ma'ana kishiyar sa ashe aikin da aka yi ba ai ikhlasi a cikin sa ba karshen sa shine ne da na sani da hasara domin baka da ladar komai sai wannan ganin da aka yi Allah kare mu daga riya wa ali bin mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga ibnu mas'ud Allah ya da shi lalle manzon Allah ya ce man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan duk wanda ya mutu alhali yana roƙo ko yana bauta koma bayan Allah wata kishiya yana bautar wani koma bayan Allah dakhala nar zai shiga wuta rawahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito sa wa li muslimin riwayat imam muslim an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce mallaki Allah duk wanda ya haɗu da Allah la yushriku bihi shay'an baya shirka da shi da komai dakhala aljanna zai shiga aljanna wa mallaqiyahu yushriku bihi shay'an wanda kuma ya haɗu da shi yana shirka da shi da wani abu dakhala nara zai shiga a cikin wuta wannan kenan shine tsoratarwa game da shirka malai ce fihi masa'il a cikin wannan akwai mas'aloli al'ula na farko alkhawfu min ash-shirk tsoron da manzo Allah yake muna game da shirka da kuma tsoratarwa game da ita karan kanta shirka domin ita ce abin da Allah baya ne baya yahiwa asaniya na biyu anna riya'a min ash-shirk kasancewar riya yana daga cikin shirka amma shirka karama wanda mutum baya huta musulunci idan ya yi ta kuma sannan irin wannan shirkar idan mutum ya tsarkake niyyarsa ya tsarkake aikin nasa daga baya Allah yake iya yahi masa as-salisa na uku annahu min ash-shirk al-asghar kasancewar ita wannan riyar tana daga cikin karamar shirka bata kai shirkar da za ta fudda mutum daga ne ba daga musulunci ar-rabi'a na hudu annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala as-salihin kasancewar riya ita ce mafi girma abinda aka hijima mutanen kirki tsoro game da ita mana ita riya mafi yawanci ta yi shiga a cikin mutanen kirki ita kuma waccan shirka babba ita kuma ta yi shiga a cikin wa a cikin mutanen banza ko ku ji wai manzo Allah suwaye yake ce ma ya hiji musu tsoron riya suwaye ce ma haka sahabbai akwai wanda ya kai sahabbai zama salihai to idan manzo Allah na tsoron riya ga sahabbai kenan fa nahnu babi aula al'amari na riya al'amari ne wanda yake yake da wahalar kubuta magabata akwai masu cewa babu abin da yake bani wahala a duniya kamar in kare aiki na daga riya domin ita matsalar riya shine zaka fara da niyyar dan Allah kake amma da ka fara kaji ana yabonka ko kuma ana maka kabbara ko du hankali ya komo gare ka ka ga dandazon mutane a gabanka misali in wa'azi ne kake ko abin da ya kama da haka shi kenan ko kuma in wata kyauta ne kake da kaji ana yabonka shi kenan sai ka ga shaidan ya zo ya fara sa maka wannan a cikin rai shi yasa ya tabbata a hadisi wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma abubakar ya ababakar la shirku akfa min dabibin namli min dabibin namli shirka ta yi ɓoyuwa fiye da me yake da suna tahiyar tururuwa a cikin duhun dare akan bakin dutse an gane wannan tururuwa ba daddare ba ko da ranar ta yi tafiya kana ganin sawunta a sai da in cikin rere ne ko shi inda yawa ce to mu Allah ce riya tana ɓoyewa ga mutum fiye da tahiyar tururuwa akan bakin dutse kuma a cikin duhun dare ka san ko sai a ce ma ba ta yiwa a ga sawunta ko to riya haka take riya haka take ɓoyewa ta zo ma mutum to sai sahabbai suka ce ya rasulullah to ya zamu yi mu tsirata daga gare ta sai manzo Allah ya ce musu to duk lokacin da kuka ji riyar ta zo muku sai ku ce Allahumma inni a'udhu bika an ushriku bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lam wannan ita ce addu'ar da mutum ya kamata ya duk lokacin da ya ji riya tana so ta ne tana so ta shigo shi mu rike wannan wannan addu'ar sosai za ta taimaka mana sosai irin wannan addu'ar in ka yi ta zai tabbatar ma Allah da cewa riyar ba dan ne kai ba dan sunka ba dan kaso bane ta ne ta shigo ko wannan shi ne kenan na gaba alhamisa na biyar ƙurbul jannati wan nari wannan yana nuna muna kusancin wuta da aljanna abinda ake yi da kusancin wuta da aljanna shine wuta kishiyar mece aljanna in mutum baya wuta yana ina in baya aljanna yana ina yana wuta kenan kusa da juna suke ɗan jumma ne da ɗan jummai ana gane da kyau wannan shi da kenan asadisa na shidda aljam'u baina qurbihima fi hadisin wahid hada kusancin su a cikin hadisi guda domin a cikin hadisi guda an ce in mutum ya mutu baya shirka aljanna in ya mutu yana shirka mi wuta shine kusancin nasu asabi'a na bakwai annahu man laqiyahu la yushriku bihi shay'an kasancewar duk wanda ya hadu da Allah baya hada sa da komai baya shirka دخل الجنة زي شجاع الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا وندكما يحدو دشي ينا مس شركة دخل النار زي شجاع الشموتا ولو كان من أعبد الناس كودا كياه كوا يوم بوتا أنا قال لك يقول أشي وانا سينونا منا باوي يوم بوتر با يا أكيمي يا أكي بوتر شيني مثلا يسأل الله سبحانه وتعالى يكتوى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا wanda ya halice rayuwa da mutuwa don ya jarraba ku ya ga wane ne zai yi kyaukyawan aiki bai ce aksaru amala ba ashe a kodo shi a cikin ibada ka kada ka ruku da yawa a'a abin da ya kamata ka kula shine ya kake yin ibada ya ko ake gane ibada mai kyau shine kasance an yi ta dan Allah kuma an yi ta yanda musulunci ya ne ya karanta shine me ke da suna al'imamu ibn al-qayyim al-jauzi a wani waƙe nasa yake cewa dangane da ikhlasi yake cewa a subhanallah gayen da baitin yake dangane da ikhlasi yana wallahu la yarda bi kathrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani والجاهلون مراد والعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان yace su mutanen kirki a koda yaushe kokarin su ga sun gyara aiki amma su kuma jahilai kokarin su ga sun yi aiki mai mi mai yawa idan an ce masa wuridi dubu kaza ake sai ce kai wannan babban wuridi ne an ba shi addu'a ya karama sai ce kai wannan addu'a ko tana da falala tana da muhimmanci da abin da ya kama da haka wannan shi ne kenan kenan Allah ba yawan aikin mu yake kallo mu yake kallo mafi kyawu shi ne ma'anan wallahu la yarda bi kasrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'a al-iman Allah kara mana imani da ikhlasi الثامنة نتقص المسألة العظيمة شيء ببن مسألة شيء سؤال الخليج له ولبنيه وقاية عباده الأصنام شيني روكوندا النبي إبراهيم ييما Allah maɗaukakin sarki game da da shi da ‘ya'yansa game da Allah ya kare su daga bautar gumaka wannan ke ne ke nuna mu ma ya kamata a ce mun roƙi Allah ya kare mu daga shirka kuma da me da iyali am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ila akhir al-aya wa hal shahid kun ga inda annabi yaqub shi ma da yazo mutuwa diyansa duk da sun zama lattizawa hatta akwai masu shikoki ciki amma dan ya kara jaddada musu tauhidi yake ni za ku bauta ma bayana daga cikin su akwai annabawa suka ƙara tabbatar mishi ga abin da za su bauta musulmi za su ba za su shirka ba hankalin shi ya kwanta Allah ya kiransa at-tasi'atu na tara i'tibaruhu bi halil akthar lurar annabi ibrahim da halin mafi yawan mutane a lokacinsa li qawlihi domin fadin sa rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ya ubangiji lallai su kahuran nan sun batar da yawa daga cikin mutane don haka ka halakar da su ba su da rabu wannan ayar malam bai kata ba a cikin littafin ko bai kata ba a can al'ashira na goma fihi tafsiru la ilaha illallah a ciki akwai fassarar la ilaha illallah kama da karahul bukhari kamar imamul bukhari ya ambata ina ne muka samu fassarar la ilaha illallah shine man mata wa huwa wala yad'u lillahi niddan ko shine a cikin wannan hadisin wanne ne daga ciki yawwa kenan idan aka ce wanda ya mutu baya bautan kowa wanda ya mutu yana bautan wani ba Allah ba yawwa eh shine a cikin wannan hadisin za a samu fasarar la ilaha illallah annabin ma akwai fasarar la ilaha illallah dan yawwa wala yushrik bihi shay'a kenan wannan shine la ilaha illallah alhadiyata ashara na goma sha ɗaya fadilatu man salima min shirk falalar wanda ya kubuta daga shirka ma'ana mutumin da ya kubuta daga shirka falalarsa me falalar tasa shine zai shiga aljanna ana gane da kyau ko wanda kowanne musulmi gurin sa kenan in dai har gurinka ita ce aljanna to kai kokari ka tabbatar da tauhidinka ai an san aljanna ko ko akwai dan yamakin da bai san aljanna ba aljanna karshen dadi kenan yaji yake cewa Allah Allah sarkin dadi in ji barawan takadda to Allah sarkin dadi dadin ku irin dadin ku shine aljanna ba irin na duniya ba wanda za a maka taba ka lashe ko kuma kahin ka ji daɗi ɗai sai ka ji haushi guda goma ko abin da ya kama da haka ita ce wadda in ka shiga ka shiga ne babu wani ɓacin rai sai farin ciki da jin daɗi Allah ka ba mu aljanna amin ba ta isa ana gani da teku na'am malam yace babu du'a ila shahadati Allah ilaha illallah babu mai bayani akan kira zuwa ga shahadatu Allah ilaha illallah ma'ana ya kasance kana daga cikin masu kira zuwa ga wannan kalmar ta shahada wa qaulillahi ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki kul hadhihi sabili kace wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira al-basira huna la ilaha illa Allah kalimatu tauhid wannan ita ce hanya ta wadda nake kira zuwa ga Allah ala basirati akan basira ma'ana ta nuna wa mutane babu abin bauta da gaskiya in ba Allah ba an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibn abbas Allah ya da su shi da ma'aikinsa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah lamma ba'atha mu'azan ila yaman lokacin da ya tura mu'azu zuwa yaman qala lahu ya ce masa innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab lalle kai zaka zo ma wasu mutane wanda suke daga cikin ahlul kitab ne yace a falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ya kasance farkon abinda zaka kiran su zuwa gare sa shahadatu alla ilaha illallah shaidawa ba abun cancanta da bauta sai Allah وفي رواية أتفهم وترواية ila an yuwahhidu Allah ay ud'uuhum ila an yuwahhidu Allah in awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah farko abin da zaka kira su zuwa gare sa shine su kadaita Allah madaukakin sarki da bauta fa inhum ata'uka lidhalika idan suka yi maka biyayya ga haka fa a'limhum to ka sanar da su anna Allah aftarada alaihim akan cewa lalle Allah ya farlanta akan su sadaqatan wata irin sadaka khamsu salawati na ƙeta ne ko Allah ya fallanta akan su khamsa salawatin salloli guda biyar fi kulli yawmin wa laila a cikin kowanne dare da ini fa inhum ata'uka lidhalika idan kai musu biyayya idan suka yi maka biyayya akan haka fa a'limhum to ka sanar da su anna Allah aftarada alaihim sadaqatan akan cewa Allah ya farlanta musu wata sadaka tu'khadhu min aghniyaihim wadda za a karba daga mawadatansu faturaddu ala fuqara'ihim sai a mayar da ita zuwa ga matalautansu ana nuna zakka ko fa inhum ata'uka lidhalika idan suka yi maka biyayya akan haka fa iyyaka wa kara'im amwalihim to ka shedinka da mafi karamci mafi darajar dukiyoyinsu ma'ana dukiyoyinsu masu daraja kada ka karbe su ma'ana a wajen amsar zakka ana ɗaukar tsaka-tsakiya ba yabo ba fallasa ko daidai wa daida la tafrita wa la ifrat ya tsaka-tsakiya kenan wattaqi da'watal mazlum kuma ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun domin a tsakaninta da Allah babu wani shakamaki idan ka zalunci mutum idan ya yi addu'a to Allah kai tsaye zai karɓi wannan addu'a ba abin da zai hana karɓar wannan addu'a wannan yake nuna mana munin zalunci ‘yan magana suka ce zalunci kuyukuyi ne ma'ana zalunci kare ne yakan bi mai shi ma'ana shi zalunci ƙarshen mai shi baya kyawu shine wani mai hikima yake cewa la tazlamanna idha ma kunta muqtadiran faz-zulmu akhiruhu ya'tika bin-nadab namat 'uyunuka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynu Allahi lam tanami yace kada kai zalunci dan ka samu dama yace domin shi zalunci karshen sa nadama ne kai kana can kana kwana wanda ka zalunta shi kuma yana can yana surha maka addu'a ma'ana yana tsine maka albarka yana roƙon maka la'anta wannan shi ne kenan Allah ka raba mu da zalunci na'am maimaitin baiti kuma in an yi audio sai ka je ka saurara ya ce a maimaita mishi baiti a to la taslamanna idza ma kunta muqtadiran fazulmu akhiruhu ya'tika bin nadami نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم to in yanzu baka rubuta ba sai ka bari an kare sai ka kasari audio walahuma an sahal ibn sa'd a takaice wannan hadisi in kuka lura a cikin shi a cikin shi kamar an zano arkanin islam guda guda nawa rukunan musulunci guda nawa aka zano a cikin wannan hadisi rukunan musulunci guda nawa aka zano a ba a zano biyar ba yawa uku aka zano aka ce na farko ka kira su zuwa gani Allah ilaha kina mun samu shahadatu tauhid ko shahadatu Allah ilaha illa na biyu fa sallah iqamu salat na uku fa zakat ita'u zakat mun dama wannan sune mafi girman rukunai ne gimshi kai mafi girma na na musulunci wannan shine kenan malai ce wa lahuma an sahal ibn sa'd an karko daga gare su har yanzu bukhari da muslim an sahal ibn sa'd daga sahal dan sa'ad anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yawm khaybar lalle manzo Allah ya ce ranan yakin khaybar la utiyanna rayata kadan tabbas a gobe zan bayar da tuta rajulan ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasulahu da yake son Allah da manzonsa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzo su ma suna son shi ana gane da ke ko babu abin da yake wannan wannan daraja a ce kana son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna mi suna son ka yaftahu Allahu ala yadayhi kun ji kuma ga wani ƙarin falala ta hannunsa Allah zai yi buɗi ma'ana ta hannunsa za a samu wasu shiga musulunci ana gane da kyau ko fabatan nasu ya doku na lailatahu kunga wani na daga cikin usulubin manzo Allah na kwadaitarwa akan wani abu kunga ya ce gobe zan ba wani bai faɗi wane ne wani nan ba dan ya gaya za su yi dan ya kwadaitar da su akan me akan neman wannan abu fabatan nasu ya doku na lailatahu sai mutane suka kwana suna kukkutsawa a cikin wannan daren nasu ne ma'ana suna kukkutsawa shine ma'ana kowa na ta kai kawo ana tattaunawa wane ne za a ba kai Allah ya sa ni ne ana gane da kyau wanda suke dama su raggaye ne sun san dama ko ta lalace banda su sai shi da tsammanin amayi wawa ne amayi wawa ne amma su kuma wanda suke son alkhairi kawai ta suke su ne su ne to haka ake so mutum ya kasance wa malmar'u illa haifu ya ja'alu nafsahu fakun taliban fil nasi a'lal maratibi inda mutum ya sa kan shi nan yake in ka sakan ka daga cikin ragaye to kai rago ne wannan shi ne shi in ka sakan ka daga cikin mutanen kirki amma hawa faɗi kawai bai isa sai an yi aiki ko wannan shi ne kenan kenan fabatan nasu ya dukuna lailatahum ayyuhum yu'taha suna ta kukkutsawa ana ta kai kawo wane ne za a ba wannan wannan tutar falamma asbahu a lokacin da suka wayi sahiya gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sabko a gidan manzon Allah kowa ya sabko dan tsammanin a ce shi ana gane da kyau ko kulluhum yarju an yu'taha kowannen su yana fatan a ce shi ne za a ba fa qala sai manzon Allah yace aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib kenan shi ne za a ba ko fa qila sai aka ce huwa yashtaki ainihi ai yana can yana ciwon ido wasu har sun samu ɗan dama a tun da an ce yana ciwon ido kenan ne za a ba wani za a ba Allah gani da ke ko huwa ya shi take ainihi ai yana can baya da lahiya yana ciwon idanu fa arsalu ilayhi sai manzo Allah ya tura zuwa gare sa sai suka tura zuwa gare sa fa utiya bihi sai aka zo da shi fa basaka fi ainihi sai manzo Allah ya tofi a cikin idanuwansa ya masa addu'a ya tofa idanuwansa wa da'a lahu ya masa addu'a fabari'a sai ya warke ka allam ya kun bihi waja'u kai ka ce ma bai ma ciwon ba kun kaji likitan likitoci maulana muftari sallallahu alaihi wasallam wannan bai ma san lokacin da ya zai mini ba kaji likitan likitoci maulana muftari wannan shi ne kenan ai masu sauraron baiti ana sun san wannan waken ko da yi namanta ma yayin farkon nashi da ida yawan yin shi Allahumma salli wa sallim alaihi waje tuni min farkon shi dan mutuna da yawa salli ala khairil wara wa ghfir lana ya rabbana bi jahi sayyidil wara na tunu wata kissa wani na hamar wani na saran ice sai ya sare hannu yana ta famar ihu sai ga manzo na mene ne? a jayyar za ku laufai da daga shi an dan abu da ku an dan shakata kan a takaice da kisar shaha labari shuni ce ana gane da ke ku don babu wani nasi wanda ya tabbatar da wannan shaha labari shuni ce amma dai su sun yi shi da zuciya mai kyau ne amma dai wannan ba zai sa a tabbatar da ita ba wannan shi ne kenan wannan labarin bai tabbata ba in suna son maimako sai su kawo wannan na Ali radiyallahu anhu mafi yawanci zaka samu duk hadisin da yake da'ifi sai ka samu wani hadisi ingantacce makamancin sa shi yasa Imam Albani rahimahullahu ta'ala yake cewa fi sahihi waniyatun anid da'ifi hadisai sahihai sun ishe mu daga da'ifai duk abin da kake so a cikin hadisi da'ifi to zaka samu hadisi sahihi yasa akwai wani mauqi akan Google da na sani da in ka sa hadisi in da ifi ne su sai suka maka as-sahihul badil ka sa hadisi da ifi sai suka maka as-sahihul badil ga ingantacce wanda yake maimakon sa wanda duk manuwa guda suke suke suke isarwa jayi a takaice dai faqala sai ya ce unfud ala rislika manzo Allah ya ce masa kaje ala rislika ai ala mahlin wa rifqin kaje a sannu-sannu kaje kada kai ƙasa a gwiwa haka za a iya fasara kaje kada kai ƙasa a gwiwa hatta tanzila bisa hatihim har sai ka sabka a cikin garinsu ma'ana a cikin garin na mutanen khaibar sun mad'uhum ilal islam sannan ka kira su zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi kuma ka ba su labari game da abin da ya wajabta a kansu na haƙƙin Allah fa wallahi domin na rantse da Allah li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shiryar ta hanyar ka mutum guda khairun laka shi yayi maka alkhairi min humurin na'ami daga jajayen raƙumma ana gani da ke ku ya dukuna ayyahuduna suna kukkutsawa abinda ake yin jajayen raƙumma a lokacin su shine arziki mafi tsada da mutum yake da domin shi ne muwayen transport wanda yake mafi daraja kenan mu a yanzu zamaninmu in za a kwatanta jajayen raƙumma za a kwatanta su da ne jirgi da jirgi za a kwatanta su ana gani da ko domin jirgi har yanzu shine ba kowa ke iya mallakan jirgi ba sai wanda wuyansa ya isa yanka ana gani da ko wannan shine kenan kenan in ba shi ba to haka su ma lokacinsu babu wanda yake mallakar jajayen raƙumma raƙumma ne wanda suke da tozo guda biyu su ne mafi tsadar arziki a wajensu to a takaice nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuhin ta hanyar ka mutum guda ya musulunta ya yi alkhairi da a arzika ka irin arzikin da sai ka mutu baka cinye shi ba dangin na bayan ka suwa ba su cinye shi ba wanda yake nuna falalar ta hanyar ka mutum guda mutum ya miki ya shiryu ba musulunta ba ma kawai hatta shiryuwa ta hanyar alkhairi duk wannan yana shiga a ciki to ya musulunta shi ne babban abu wanda yake nuna shi babu ibada mafi girma da za ka iya a duniya kamar ibada da ta kai ta hanyar ka mutane su shiryu shi yasa wani mai hikima yake cewa mal fakhru illa li ahli al-ilmi innahum ahda liman istahda abillah wa qadru kullu imrin ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u yace mal fakhru illa li ahli al-ilmi wa yake da abun alfahari in ba mu abota ilimi ba ana gane da kyau ko domin su ne suke haska hutuna ga waɗanda suke son shirya don su ne don su shiri ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan shi ne malai ce fihi masa'il a cikin wannan akwai mas'aloli ma'ana akwai fa'idin da zamu fa'idantuwa a cikin wannan karatun da gabata al'ula na farko anna da'awata ila Allah tariqu man ittaba'ahu sallallahu alaihi wasallam kasancewar da'awa zuwa ga Allah hanya ce ta wanda suka bisa ana duk wanda yake mabiyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya kamata a ce shi ma ya kasance daga cikin masu da'awa masu kira zuwa ga Allah idan aka ce da'awa ba wai sai wanda yake da ilimi mai yawa ba ana gane da kyau ko me yake da suna daidai tsini daidai dubara ko daidai ruwa daidai tsaki abinda aga mutum da shi ne zai za Allah ya ce ballego an ne walau aya ku isar mini koda da aya guda ma'ana koda aya guda ka sani kana iya ka kira mutane zuwa gare ka asaniya na biyu at-tanbihu 'ala al-ikhlas fadakarwa game da ikhlasi game da yi dan Allah li'anna kathirun minan nasi law da'a ila al-haq domin da yawa daga cikin mutane da za su kira zuwa ga gaskiya fa huwa yad'u ila nafsihi to za ka gani suna kira ne a ƙarƙashin wannan suna kira ne zuwa ga kansu ma'ana zuwa ga a girmama su wanga zai nuna maka zai zo yana da'awa amma shi a asali abin da yake kwaɗayi a bayan da'awan nan shi ne a darajta sa a girmama sa babu ko wanda suke suka siffantu da wannan siffar kawan masu da'awar waliyantaka ce waliwa ne zai ce ku yi kaza ku yi kaza amma bayan wannan kuma waliyai su ne me ke da suna magadan annabawa da haka a rika tara kudi ana kawo musu kamar yadda annabi in zai in yi kacin majina mutane suna gogoriyon ta su su kwaso don su yi tabarruki to shi ma haka wali in ya kwato majina ya zubda ku tare ta shahe ku ana gane da kyau ko kai har ma yanzu akwai ma waliyan da ake musu abin da ba a ma annabawa ko anan nan daga wata bidiyo wani yake da suna ko ilimin ma sai a hankali wai ana lasar takalmin shi takalmi wanda ake takawa lasa ba a taɓa rizuwa sahabbai sun lashe takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gaya da ke ko wannan sai nuna su addinin da suke ba wai kira zuwa ga Allah bane kira zuwa ga me zuwa ga kansu shine ma'ana abin da wanda yake ne kira zuwa ga kansu الثالثة نؤك أن البصيرة من الفرائض kasancewar yana daga cikin abubuwan da suke dole a wajen da'awa ya kasance ana yi da basira ana yi da hikima ko kuma in mun fassara basira ita ce la'ila ila ya kasance dole ne a wajen kira la'ila ila kin ta zamanto a gaba arabi'a na hudu min dala'il husn at-tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabba yana daga cikin abin da yake nuna kyawun tauhidi kasancewarsa tsarkake Allah ne daga aibi shine almasabba idan aka ce almasabba shine aibi babban aibi ko shine zagi ko shi yasa asabbu tana ɗaukan ma'anan zagi amma dai asalinsa shine aibantawa za ku ji akwai cikin hadisai za ka ji an ce fasabbahu sabban sayya ba wai in aka ce ba ana nufin irin wannan zagin naku ba Allah ya tsine maka albarka ɗan ka ma'ana sai ya aibanta sa aibantawa misali ko hararen mutum kai ana ce masa sabbawu ana gane da ke ko wannan shi da kenan alkhamisa anna min qubhi shirki kaunuhu masabbatan lillah yana daga cikin munin shirka kasancewar ta kamar aibanta Allah ne kamar zagin Allah ne as-sadisa na shidda wa hiya min ahammiha wanda shine mafi muhimmancin fa'idar da muka samu ibadul muslimina anil mushrikina nisantar da musulmai daga mushrikai li Allah ya tsira minhum don kada su kasance daga cikinsu walau lam yushrik ko da ku su yi shirkan ba balle ma abokin barawo barawo ne zama da maɗaukin kanwa shi ke janyo farin kai ko wannan shi ne kenan kenan dai nesa da nesa asabi'a na bakwai kaunar tauhidi awwala wajibi kasancewar tauhidi shine wajibi na farko a wajen a wajen da'awa ko kuma a cikin addini tauhidi shine wajibi na farko tauhidin nan kuma shine la ilaha illallah as-samina na takwas annahu yubda'u bihi qabla kulli shay'in kasancewar tauhidin nan da shi ake farawa kamin komai hatta salati hatta ma sallah ai mun gani a cikin usulus salasa shekara nawa akai ana ana kira ga tauhidi zalla goma kamin a kai da kira zuwa gani a goma dai shekara goma ana kira zuwa ga tauhidi sannan aka kira zuwa gani sannan aka fallanta sallah kai kamar kana nufin rayuwar manzo Allah a Madina ce a Makka ita ce shekara goma sha uku an gane ko in aka gama da ta Madina goma kenan sun yi ashirin da nawa uku tunda an turo su a matsayin annabi yana da shekara nawa arba'in yaro shi yana da shekara nawa to kun ga mathematics ko shi ko ko baka je boko baka na iya mat misali yan kasuwa da zaka ga ka zuba musu damen kuɗi a gaban su in wani dan boko aka ba wanda ake cewa scientific ne ai gwaninta ne ana tale su ne ma a ikon amma zaka ga wannan dan kasuwan ya kilge kuɗin nan cikin minti uku shi kuma wannan mai wasu ya minti goma ma kamin kilge su wannan shi ne ke wannan sai ke nuna ilimi ashe ba boko ba ce ilimi shi ilimi wani abu ne wanda yake a cikin komai at-tasi'atu natara anna ma'ana an yuwahhidu Allah ma'anan su kadaita Allah ma'ana shahadati Allah ilaha illa shi dai ne ma'anan shahadatu Allah ilaha illallah shi ne ma'anan yuwahhidu Allah al-ashira na goma anna al-insana qad yakunu min ahli al-kitab kasancewar mutum yakan iya kasance daga cikin ahlul kitab wa huwa la ya'rifuha alhali bai san bai san littahin ba ma'ana bai san littafin ba aw ya'rifuha ko kuma a ya san littahin wa huwa la ya'malu biha sai dai bai aiki da shi dama haka yahudawa kamar da ma a cikin musulmai haka ne ko ko wanda musulmi ne amma ko karatun qur'ani bai iya wannan su ne muna musulmi ko musulmuka ana gani da ke ko kada ba da muke ta kasan akwai musulmi akwai musulmuka ko akwai musulmi akwai muna musulmi ko musulum ko musulmi ya ko to wannan shi ne kenan ko musulduma yadda ta kuka ce dai abinda dai ake so a nuna musulmi wanda bai cika musulmi ko a ce kana musulmi baka iya alkur'ani ba to shine yake nuna mutum yakan iya kasance daga cikin ahlul kitab bai san ma littafin ba ko kuma ya san littafin amma bai aiki da shi abin da yasa ga ma'ana idan ka san alkur'anin baka yi aiki da shi ba shi ma aikin banza ne ko wannan shine kenan idan ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam yuhd wa lam tu'dar bima anta hamilu ilimi in baka yi aiki da shi ba hujja ce akan ka ba za a maka uzuri ba na wai aika haddace ilimi ma'ana a ce a ai wannan mahaddacin qur'ani ne bai kamata a sashi wuta ba tunda bai aiki da shi ba aikin banza ne wannan shine kenan al-hadiyatu ashara na goma sha ɗaya at-tanbihu ala at-ta'lim bit-tadrij ko bit-tadarruj fadakarwa game da ilmantarwa tare da bi daki daki abinda ake nufi at-ta'limu bit-tadarruj shine a fara mutum daga ƙasa zuwa sama ana gane da ko yanzu misali wani ne zaka koya ma qur'ani kawai sai ka faro mishi da suratul baqara ana gane da ke ku ina ji korar shi ma ne zaka daga koyon karatun qur'ani ai in kana harko harko abba abin da ke da daɗi kamar ka ga ka yau na yi sura guda gobe zan yin ta biyu banda gobe zan yin ta uku to amma a ce ka yi wata biyu a cikin sura guda to mutum za ka ga yayin da gilishe sai ka ga mutum ya hudda ya sare ana gari da kuraje ya sare to wanda shi kenan shi yasa ake so ilmantarwa a fara da mataki mataki ina ne aka samu wannan fa'idar shine manzo Allah yake masa ya fara da kiran su zuwa game shahadatu la kenan musuluncin ya tsaya tukuna sannan aje ga sauran ibadu babban misali anan shine kirista ne yake so ya shiga musulunci kada ka zo za ka ka ce ah giya haramun ce zina haramun ce kaza haramun ce shi kuma wannan rayuwar shi a cikin gaba ɗaya take sai ce a a to inda za a hana da wannan abubuwan ai ba zan shiga ba amma in kace masa ha musulunci shine kawai ka san da abun bauta shine Allah Allah shine halitti Jezi Allah shine halitti Maryam shi ma Jezi kin kiraye a bauta ma Allah ba kaza ba wanne ya kamata kai mishi bayani in ya ba da kai da to sai bori ya hau ana gane shi ko ma'ana in ya musulunta ya so da sannu sannu wannan ahkamukin wannan hukunce hukuncen ko mutum ya musulunta a rana ɗaya ku zo ku ce za ku koya miki sallah su attahiyatu da qul huwallahu da su suratul fatiha da subhana rabbiyal azim a rana guda ku ce koya miki ce kai a rana guda da zan koyi wannan abu sai kai musulunci akwai ma wahala sai ya bari ana gane da ke ku to shi yasa mu strategy mu idan mutum ya musulunta a ranar farko ba wannan mu za mu koya mishi ba za ka yi sallah ka zo masallaci a yi tare da kai abinda kaga ana yi kai cikin komi ka ce Allahu Akbar inda ake sujada ka ce subhanallah subhanallah wajen ruku'i wajen zama ma subhanallah ya rike wannan kalmomin guda uku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah haka manzon Allah ya taba yi da wani mutum ya zo ya ce ya manzon Allah ni bani iya hadda komi a cikin alkur'ani ana gane da kyau ko manzon Allah ya ce masu to rike wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar komi kidahomancin mutum dai kun san zai rike wannan ko to haka manzo Allah ya koya mishi to haka ake yi rishin hikima a wajen koyarwa shi ke kurar mutane da yawa wajen karatu as-salis as-saniyata ashara masha biyu al-bada'atu bil ahammi fal aham farawa da abu mai muhimmanci zuwa ga mafi muhimmanci akwai al-muhimmu akwai al-ahammu al-ahammu shiga ce ta mubalagha mahi mahimmanci akwai mai mahimmanci akwai mahi mahimmanci a cikin rukunan musulunci an jini su ne akan daga mai mahimmanci zuwa mafi mahimmanci an fara daga mafi mahimmanci ita ce mi la ilaha illallah ana gane da kyau ko wannan shine ke sai yace الثالثة ashara na goma sha uku masrafu zakat wannan ya nuna mana ina ne ake sa zakka tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim an gane ko ma'ana inda ake sa zakka su ne talaka ake ba arabi'ata ashara kashful alimi ash-shubhat ash-shubhat 'an al-muta'allim yana nuna muna ana so a yayi ma mai neman ilimin shubuha ma'ana abin da bai gane ba ko duk wani abu da zai iya sa shi sa shi cikin juna a walwale masa shi dama shi ake ce ma shubuha ma'ana abin da in ba an yi ma mutum bayani da kyau ba zai iya gane shi ba kai tsaye abin da yake nuhi a nan shine hadisin mu'az ana gane ko da manzon Allah ya faɗa masa ga wurin mutanen da za ka je ana gane da kyau ku kenan ita ce shubuhar da aka yaye masa dan kada ya tsammanin wajen mushrikai ne ya rika ce musu ko bota ma gumaka sai su to mu ina mu ina gumaka ana gane da kyau ku sai ya zo me yake da suna yana me yake da suna abinda su ba shi suke ba akan shi kuma yake cewa su bari sai su ce to ai mu dama ba mu wannan to amma da yake ya san su waye kenan maimakon ya musu zancen gumaka zancen wa zai musu zancen annabi isa ko zancen annabi musa in yahudawa ne wannan shi ne shi ne ma'anan kawar da shubuha ga mai neman ilimi alhamisa ta ashara annahyu an kara'imil amwal hani da aka yi game da mafi darajar dukiyoyi a wajen ɗaukar zakka kamar da mu gani a can ana ɗaukar madaidaita ne don saboda in aka ce za a ɗauki mai tsara to akwai wanda za su guje ma zakkar misali buhulla ce da nagge an san nagge ko buhulla ce nagge gare su ita ce babbar saniya uwar garke su hausa ke ce ma uwar garke su kuma hulla ne ita su mata nagge buhulla ce yadda yake jin nagge ko ɗanshi bai ji yana iya sai ma ɗanshi yana iya sai ma nagge magani in ba ta da lahiya amma ya ƙi ma cin abin da zai ci shi yanzu ga buhulla ce da shanu yana yawo da su amma zai zo roƙe ka na kari kuma shanun nasu ne ma bai iya sai da saniya ya samu abincin ci ana gane da kyau ko wanda shi ne kenan to yanzu bihilla ce ka zo an hudda zakka ka ce nagga za ka ɗoka ana gane da kyau ko ya ce ko ne ƙarya kake yi bihilla ce ne ɗan sa parenthesis da wannan akwai izbili sosai a ciki mai dai kamar don mu nuna yadda hulani suke son nagge ne da in ka zama malam kada ka zo wajen hulani kake za ka ɗaukar musu nagge aka yi azumi nagge sabata da lahiya sai ce ya Allah zan yi azumi guda uku don saboda ka ba nagge ta lahiya ya yi azumi guda uku radda ya sharo na uku kuma ran nan nagge ta sheka Allah gaya da ke ku yake kuma Allah haka kan mini ce to akwai ranar ramuwa yanzu da ramadan ya zo aka yi ashirin da bakwai ya ce to ni na kare ke lahiya ya ce na ukun can a cika da su ana gane da kego wannan shi ne gina wannan ke nuna mahimmancin nan ga ya akwai hulani a muna afuwa mu ma kakanninmu hulani ne ana gane da kego aikin hausa ne na hankaka mai da dan wani naki ta mai da mu hausawa sai mu ce mu hausawa ne amma asalin uwayen mu hulani ne wannan shi ne kenan السادسة عشرة نا قوم شاشدة اتقاء دعوة المظلوم صورة رواحكم صورا الدعر واند أكمي واند أكزالنت السابعة عشرة نقوم شابكي الإخبار بأنها لا تحجب بعد لا باقي أكنت والدعر واند أكزالنت باعني باب شكامكي أكنت دياي الله يكي كربا الثامنة عشرة نقوم شاتقص من أدلة التوحيد أنا لك تكين دلن توحيدي ما جرى على سيد المرسلين abin da ya gudana ga shugabannin manzanni shugaban manzanni wa sadatil auliya kuma me yake da suna da sauran shugabannin waliyai min al mashakka na wahala wal ju'i da yunwa wal waba'i da kuma mai yake da suna da alloba nan ishara ce zuwa ga hadisin wa ali alloba daga cikin alloba ciwon ido ko ciwon ido alloba ce kamar abin da yake so nuna muna yana daga cikin abin da yake nuna ƙaryin tauhidin mutum Allah ya jarabce sa da talauci da yunwa da wani ciwo amma kuma yi haƙuri kuma yana akan me yana akan me yana akan addini yana akan imani ana gane da ke ko wannan shi ne kira in kana in Allah yana so ya jarabta ƙarfin tauhidinka jarabta ka yake in Allah yana so ya tabbatar maka da ƙarfin tauhidinka domin shi dama Allah ya sani Allah wa rabbuka a'lam to sai ya jarabce ka babban misali shine annabi ayyub alaihi salatu wassalam ana gane da kyau ko ya tabbata isra'iliyat akan cewa shaidan ne ya ce ai kirkin ayyuba don saurayin yana mai kudi ne in ka jarabce sa da talauci ya tsaya ce zai bar binka da abin da ya kamata haka aka jarabce sa da tsaya cewa ya ce a ai akwai 'ya'yansa 'ya'yan duka suka halake a ai yanzu akwai lahiya gare sa rikin lahiyan ma aka jarabce sa amma tare da wannan annabi ayyuba yana akan ne yana akan tauhidinsa yanzu da ya roki Allah ya ba shi lahiya ba wai don saboda ya gashi da cikin lahiya ba ya don ciwon ya fara kai da mene da zuciya ce ya Allah da ita nake bautar ka in wannan ciwon ya kai ga zuciyar ba zan samu abin da zan yi bautar ka ba Allahu akbar ku ji da jarabtawa da yake bi yake a cikin ta wannan shine kenan idan dai a takaice ma masu girma wai dan kana mutumin kirki ba shi zai hana Allah ya mi ba ahabbun nasi me yake da suna ba shi ba inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum in allah yaso mutun yana yana jarabtarsa ashad ashaddan nasi bala'an al-anbiya wanda allah ya jarabtawa hiya da kowa sune annabawa thumma al-amsal fal amsal thumma alladhina yalunhum sannan wanda suke bi musu Allah ka ba mu ikon haƙuri akan jarabtawa jarabtawa kowace irin nau'i tana zuwa akwai wanda Allah ya jarabtarsa dukiya wani a lahiya wani kuma a iyali rishin lahiyan iyali ko rishin kwanciyar hankali a cikin gida ko ko mai ke da suna tuzuranci Allah ya jarabce shi da abin da ya kamata haka duk jarabtawa ce ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan ko Allah ya jarabce shi da da mai ke da suna da a na'am na'am ko Allah ya jarabce shi da yana neman jarabtawa Allah ya hana masa ana gane ku ya tayye tayi har so goma ko so goma sha wani abu ko so takwas yana cin shu duk misalin gina nake bada kowa akwai wanda ya shahe shi ana gane da kyau ko wanda shi ne kenan Allah ka ba mu ikon cin sharabtawa malai ce at-tasi'ata ashara na goma sha tara qawluhu fadin sallan utiyannar rayata tabbas zan bayar da tuta ila har zuwa har zuwa karshe alamun min a'lamin nubuwa wannan magana ta manzon Allah alama ce daga cikin alamar annabta domin kamar a cikin akwai gaibi ko bin manzon Allah yake wani mutum wanda yana son Allah Allah yana son sa yana son manzon Allah manzon Allah na son sa kaga ku wannan babu wanda ya san kana son Allah sai dai ake muna tsammani amma sanin ne sai Allah domin sai domin abun a cikin me yake cikin zuciya babu wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah innahu alimun bi zati sudur al-ishruna na goma tafluhu fi ainihi alamun min a'lamiha aidan tofin da manzon Allah ya ma ali a cikin idanuwansa ya samu lahiya shi ma alama ce daga cikin alamomi na me na annabta domin kai tsaye sha yanzu waraka yanzu ana gane da kyau ko ka gani in ba ba annabi ba ba wanda ya isa wannan wannan shi ne ke alhadiyata wal ishiruna na ashirin da ɗaya fadilatu ali radiyallahu an wannan yana namuna falalar ali ta yadda manzon Allah ya masa shaida da mi son manzon Allah da son Allah da kuma Allah shi karan kansa yana mi yana son sa ali radiyallahu anhu a cikin sahabbai babu sahabin da yake da falaloli wanda hadisai da dama suka zo akan nuna darajarsa kamar Ali ko Abubakar bai da wannan bai da wannan hadisai hadisai ga sunan masu yawa wanda suka zo akan me akan falalan Ali wannan ne ya rudi ɗan Shi'a suke ganin Ali ya hi kowanne daga cikin ne daga cikin da suna daga cikin sahabbai alhali kuma ka'ida ce suke cewa almazaya la tadullu ala al-afdaliyya ma'ana dan saboda kana da wani abu da ya bambanta ka da sauran mutane ba shi ke nuna kahi daraja a wajen Allah ba za ka samu wannan yana da ilimi na addini ya haddace ma alkur'ani amma ga wani wanda ko juzu'u amma bai haddace ba ya yi shi daraja a wajen Allah don me don saboda almazaya la da dullu ala al'afdaliya wannan shi ne kenan tare da wa'annan hadisan amma dai na gaba gaba bayan manzon Allah wa yake yi masa baya abubakar shi ake gabatarwa akan ali tare da wannan falalolin ko da Ali yake da su asaniyata wal 20 fadlu sahabati fi kaunihim tilka al-laila fi dawkihim tilka al-laila wannan yana nuna falalar sahabbai ana gane da kyau ko ta yadda suke ta kukutsa ma'ana ta kwaɗayinsu ga alkhairi wa shugulihim an bisharatin fathi da kuma shagaltuwa da suka yi game da albishir da aka yi musu na samun buɗi da za a yi na samun ɗaukakar musulunci da za a yi a salisata wal ishiruna na ashirin da uku al'imanu bil qadri wannan yana nuna muna imani da ƙaddara li husuliha liman lam yas'alaha domin gashi wannan abun ta samu wanda shi bai ma neme ta ba bai ma sa an yi ba ko wa mani'iha amman sa'a da kuma aka hana ta ga wanda ya ne ya neme ta wannan ku shikin na muna me shikin na muna kaddara kina a cikin wannan zamu samu imani da kaddara me ake cewa imani da kaddara shine ka sa a kanka cewa abinda Allah ya kaddara zaka same sa sai ka mi sai ka same sa rabon kwado baya hawa sama ko ya hau sama sai ya faɗo ana gane da kyau ko wannan shine kenan abinda kuma Allah ya kaddara ba za ka samu ba ko mutanen duniya sun tattaru akan su baka shi su isa su mi ba sai su baka shi ba shine wani mai hikima yake cewa tajri al-umu yajri al suna yajri al-qada'u wa fihi al-khayru nafilatan limu'minin wasiqin billahi la lahi إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله قدرة تنا قدانا قمومني قدرة تنا قدانا قمتاني أما قمتنا كيركي إتقود يشكالي من الخير إن الخير يزوسيتي الحمد لله على كل حال إن شر يزوسيتي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأن شيء كنا ينندي مساء كمو دو أبن Allah bai kadar ya samu ba zai sami mu ba kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana kaddara a Hausa suna ce mata rabo ana gane shi yasa mun anan mun kawo wancan karin magana rabon kwado baya hawa sama ana gane ke ko wanda shine kenan akwai kuma wani suke cewa idan da rabon kumci kumce ya sha mari ma'ana in an kaddara kumce ya sha mari to ko an raba ko an raba shi fada ba zai rabu ba sai ya sha marin da sallah a barfada shi ba idan da rabon kumce ya sha mari to ko an raba shi hada ba zai rabu ba don kaddaran da sai sai ta abu ana gani da ke ko asami na ta'ashara haka ne ko asami na ta'ashara a arrabi'ata wal 20 al'adabu fi qawlihi ala risik ladabi a cikin fadin manzo Allah ala rislika wala kada kai kasa abuwa الخامسة الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام كرا ga musulunci kira zuwa ga musulunci qabl al-qital kamin kisa ma'ana ba ba da ba da an zo ba sai a hau a hau mutane da saran su sai an kira su zuwa ga musulunci as-sadisatu wal 20 annahu mashru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu kasancewar shi jihadi shi yaki an shar'anta sa ne ga wanda aka kira su ga musulunci ba su karɓa ba kuma suka yaƙi mutane ma akan wannan ana gani da kyau ko shi jihadi ba haka ba ne kawai ake yinsa ka'idarsa shi ne ya ka zo sai an kira ku ba ku karɓa ba to za ku ba da kai ma'ana za ku ba da diya ko kuma ku yi yarjejeniyar ba za ku cutar da musulmai ba muwa ba za mu cutar da ku ba kaga ba su karɓa ba kuma an yi an kyale su amma ba su karɓa ba kuma suka yi ƙoƙarin yaƙar musulmai ta wani lokacin su ne ake ne su ne ake yaƙa su ne ake jihadi a kansu asabi'atu wal ishruna ad-da'watu bil hikma da'awa da hikima li qawlihi domin fadin sa akhbirhum bima yajibu alaihi ka ba su labarin abin da ya wajabta akan su ana kenan dai da'awa ana so ka kalle ke da suna ka yi ta da basira a yi ta da hikima babbar hikima kuma shine waɗanda za ka kira ka san ɗabi'arsu kamar yadda ga shi manzo Allah sai da ya gaya mashi mutanen da za ka je ga su ji kawar misalin ka ji labarin an ce wane ya yi laihi kaza shi kenan kana zuwa sai ka haushi da faɗa wannan baya daga cikin ladabi na nasiha ko wa'azi a'a ka tabbatar da yayi abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce masa wane yayi kaza in ya kira wasu sai ya ce an ce kai kaza haka ne in ya tabbatar da yayi a wannan lokacin sai manzo Allah ya masa fada amma kawai da kashi an ce labarin wane ya ce kaza shi kenan sai ka hau kai ta kai ta hada ko kai ta abin ga kun war baki kai ta mishi hada ko kai abin ga wannan bai da baya da baya da kuskure ne so da yawa zaka samu masu saurin irin wannan zaga suna saurin nadama misali akwai malamai na rezo sosiyo da zaka gani so da yawa sun hito suna babatu akan abu kaza da akai alhali kun ba a ma yi shi ba in an nemi su kawo hujja babu hujja ana son bincike kamin a yi hukunci akan me kayan ai hukunci akan abu as-saminatu wal 20 al-ma'rifatu bi haqqillahi ta'ala fil islam sanin haƙƙin Allah madaukaki a musulunci me haƙƙin Allah madaukaki abota mishi ko at-tasi'atu wal 20 thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun wannan yana nuna muna sakamako na wanda akan hannunsa wani mutum ya shiryu ana akan hannunsa mutum guda ya ne mutum guda ya shirye ana gane da kyau ko kun muka ce ba sai shiriwa ta musulunta ba hatta shiriwa ta mutunan banza ne yanzu ya kuma mutunan me mutunan kirki ashe wannan yana kwadaitar da mu akan mu kasance a duk inda muke mu kasance representant mu kasance jakada na musulunci kana tare da abokanka sai shaye-shaye ko kuma sai biyan mata ko kuma sai sai faɗace-faɗace ko sai zage-zage ka yi daidai gwargwadon iyawar ka ganin ka yi musu ne ka yi musu nasiha akan haka dalilin nasihar ka suka bari to za ka samu lada akan haka wannan kuma yana daga cikin alhassanatul jariya alhassanatul jariya ko alhassanatul jariya ma'ana lada wadda take gudana hatta bayan mutuwarka salasuna na talatin alhalifu alal futiya wani yana namuna halaccin yin rantsuwa a wajen fatawa shine alhalifu alal futiya dalilin shine can da manzo Allah ce fa wallahi li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am min humurin na'am wannan shine kenan wannan shine kenan a takeice darasin mu na yau a takeicen wa masu girma darasin mu na yau yana yana nuna muna tsoratarwa game da shirka da kuma a mutum ya kasance a koda yaushe duk yadda yake ya kasance mai kira zuwa game zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi Allah ya ce ko al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ne mafi alkhairin al'umma kaman ka ce dan mi ya Allah sai Allah ya ce ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar dan saboda kuna umarni da kyautawa kuma kuna hani da me kuna hani da mummuna ashe wannan alkhairin wannan fifikon da Allah ya kira ya kira al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yana samuwa ne idan sun yi ne idan sun kasance masu da'awa da matukar ana da'awa a cikin al'umma to tabbas alkhairi yana a cikin al'umma amma idan aka rasa masu da'awa masu kira zuwa ga Allah to tabbas shari yana a cikin wannan al'ummar muna fata Allah madaukin sarki ya samu kasance daga cikin wa'anda in suka ga barna suna kokarin gyara ta daidai gwargwadon iyawansu inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na tambaya mhm na
an halci sama da ƙasa an yi duniya an yi tsada a cikin
na na ya ce wannan tambaya ce mai mahimmanci me ingancin magana da ake cewa wai an halicci sama da ƙasa da mutane da duwatsu da me duka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa an halicci sama da ƙasa da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka magunguna ne wanda suke daga cikin abubuwan da ake ce ma alghulu fi nabi ketare iyaka game da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake sahabban manzon Allah son manzon Allah ba a taba samun wani daga cikin su wanda ya wannan magana ba dan haka fadin wannan maganar wuce gona ne da iri Allah ku ya ja kunnuwan mu cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wala ta kulu alallahi illal haq Allah bai faɗi haka ba Allah dai cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ba mu halice aljini to sai dan su bauta mana idan bauta Allah ya halice su bayan wannan kuma sama da ƙasa cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ya halatta muku duk abin da yake a cikin ƙasa kenan sama da ƙasa an halice su ne dan ɗan adam da aljannu gaba ɗaya ba a ce dan wani ba shi kaɗai kenan faɗin wannan maganar wuce gona da iri ne son manzon Allah shine ka tsaya a inda Allah ya mi sai yadda shi ce la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar da Isa dan Maryam wuce gona da iri a wajen yabona yasa wani wata baiwa ta zo tana waka tana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa wa fi la rasulullahi ya'lamu ma fi gadi a cikin mu akwai manzon Allah wanda ya san abin da zai faruwa gobe sai ya ce a'a tsaya bakin nan ni ban san abin da yake gobe ba kulla ya alamul gaiba illallah abu wanda ya san gaibi in bawa ba in ba Allah ba ina wannan shine kenan muna fata Allah ya nisantar da mu daga wannan na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah aha na'am na'am na'am eh na'am jazakumullahu khairan da farko da ita wannan kissar ingancin ta ma ya kamata a bi abin ta ana gane da ke ku wannan kissar ni dai ban da tabbacin ingancin ta da tabbacin ta amma ni dai ban san littafin da aka ambace ta ba kuma kukun ban dai san ingancin ta ba ana gane da ke ku to bayan wannan kuma ita jarabtawa ba wai dole sai abin da muke gani ba Allah ya bar mutum ma da lahiya bai taba jarabta bai taba ciwo ba shi kan shi menene shi kan shi jarabtawa ne mutane mafi yawanci sun asa jarabtawa shine abin da shahi sharri a'a Allah yake wa nablukum bisharri wal khairi fitna za mu jarabce ku da alkhairi da sharri dan mu ga ya zaku dan haka dukiya mai Allah ya maka mai yawa ita ma kanta mece ce jarabtawa ce kenan dan mutum baya rashin lahiya kada a mishi wannan sai dai yana daga cikin mangunan magabata da suka yi akan cewa idan kaga Allah baya jarabtar ka da ciwo to ka binciki imaninka ba sun ce ba ko da yaushe haka ne ana gane da kyau ko kin dai a takeice dai kada irin wannan ya sa mu yi mutum wani zato na dan Allah bai jarabce sa da rashin lahiya ko kuma kullum kai ne kake gani baka san wani abu da yake ji ba a cikin zuciyarsa kuma jarabta kamar yadda muka gai shi kansa alkhairi idan aka ce alkhairi shine abin da mu muke ganin abun abun kwarai ne ana gane ce to shi kansa in Allah ya jarabce ka da shi menene misali Allah zai jarabce ka da mata mai tsananin ladabi ana gane ce ko ci ka aini mata ta ko harce na sa mata a baki ba ta cizawa ko zane nayi ba ta wuce shi to Allah ya jarabce ka ne dan ya ga shin tsananin biyayyan nan da take maka zai sa ka zalunce ta ana gane da ko haka in ya jarabce ka da jarababba ana gane da ko don yaga za ka gasa yin haƙuri to sai dai nan kana iya kaci a bari in yada ɗan mangwari in huta da ƙudaden ni ban iya haƙuri kenan kada rishin haƙurin ya sa ni ma in zalunce ta wannan to in kai wannan kuma za a ce kayi da niyya mai mi da niyya mai kyau a takaice ne ma masu girma jarabtawa ba wai sai sharri ba kawai hatta alkhairi shi ma menene Allah ya baka bak dan ya gaya za ka yi daga ka samu bak shi kenan sai ka je ka kai ta babbanke mutane da mota wajen wajen murna ana gane da kyau ko ko kuma ka je can kasashen turai ka hole don shi yasa kake son bak Allah ya hana maka dan ya ga zaka yi hakuri ko kuma zaka ce a Allah yanzu duk sallar gada nake yi ni ma ne ladanin masallacin mu ana gane da kyau amma kuma Allah ka hana mini bak ana gane da kyau ko to wannan duka jarabtawa ce Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullah